نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai da ya kaddara haɗuwar mu a wannan dare na juma'a wannan shi ne dare na 28 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 27 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi masalatu wassalam 2025 a wannan masallaci mai albarka masallacin sabo kwalta a garin ningi kalamar hukumar ningi a baucin najeriya wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala shine kafin mu ci gaba akwai yan tambayoyi na
cewa ta ce tambaya na malam a kan jinin al'adar na wata uku ina fama ya fi ɗaukewa malam menene in za ki sami karatun da muka yi na masallaci na mata ya wadatar da ke gaskiya ba bukatar sai an sake miki dogon bayani ga 'yan midiya na suke tambaye su ina ga na yi magana a kan jinin al'ada iya abin da ya kamata na yi insha Allah akwai kifaya a ciki ki neme shi da izinin Allah ta'ala akwai amsar ki ingantacciya na'am Na mai tambaya da gare yana cewa idan an ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sallah da gaske ne wai bai zo a sunna ba kuma wai ba bid'a ce a daman ba ma a yi a sallah ko da an karanta wannan aya muhammadun rasulullah ba a yi an gane ko ita sallah ba wani abin da ake shiga mata sai nata an gane ko yau amma da a wajen sallah da kaji an ambaci sunan manzo Allah dole ka mai salati manzo Allah ma ya ce mutum ya zama cikakken marowaci man zikra ismi inda huwa lam yusalli alai duk wanda aka ambaci sunana bai mun salati ba to ba marowaci sama da shi an gane ko amma a cikin sallah ba a kawo komai an gane Allah ya samu dace mai tambaya da gare yana cewa malam menene hukuncin sanya kiɗa da jin rawa ranar sallah domin na farin ciki eh idan maza idan idan yara ne ya halatta da yara da mata amma banda banda kai eh yawa amma an ce yara da mata ya halatta ba laifi a dauko makidi a matsayin su na su kadai mata kuma ka ai recording saboda idan an yi recording wata za ta fitar kuma za ta nuna mijinta kaga ba dai an ci amana ko ba haka bane ba in ya su ya su ne ai kaga sai Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ko wanda sun ya zo gurin manzan Allah ya tadda mutanen habasha suna wasa ko sai na umar ya daka musu tsaman zala ya ka kyale su domin yahuda san cewa akwai shakata mu a addininmu an gane ko saboda haka babu laifi in yaran su wannan su tike su tarwarsu da kiɗe-kiɗen su wannan bai saba shari'a musulunci ba su ma yara su kayan su da bikin sallah da bukukuwa duk ya halatta ai kaga lokacin da aka aurar da mari wannan bitike da suna wannan baiwa ta gidan manzan Allah ko kaga ai manzan Allah ce hal arsaltum lahum magan kun aika musu mawaqiya ummu na aisha ce a ita a ai matan Madina suna son waka ku aika musu mawaqiya to kaga din naka ce ko za a yi waka ai akwai rawa ko yau babu laifi babu laifi dan idi ma'ana mata su tashi a junan su yara ma kanana wannan su tashi su yi rawar su duk ba laifi ai kida a more ai ranar shakatawa ce
mai tambaya kan da tana cewa na da yi ce aka aka ma aure ina da shekara goma sha biyu na'am kuma sun samu juna biyu in sha azumi na'am ko ba ran azumi ba yanzu shekara na goma sha biyu da aure
wannan fa wayo ne fa wai ka ji wata falsafa wannan azumin har yanzu ana binki ko ki mutu sai an biya miki yawa ki je ki biya wannan azumi baiwar Allah kuma ki ciyar daren da kika biya wannan azumi ai a lokacin da kika sha azumin ai ba wata fatawa aka baki ba ɗaya kenan abu na biyu kuma ai babu tabbacin cewa wai azumin ne ya sa ki ma'ana wahalar cikin ce ta sa kika sha azumin saboda in kin ɗora kanki wannan fatawa za ki kai kanki ki baro ki tafi lahira da bashi saboda ka shawara ta a gurin ki kira mu wannan azumin ko guda nawa ne sannan dan ran da kika rama sai ki ciyar wannan ciyar tana matsayin ma'ana ramu- kwal- da- ma'ana jinkirin da kika yi sannan kuma ki nemi tuba ga ubangijin ki dan yi ku- kin yi kuskure kar ki lare da cewa ai lokacin kina da ciki a'a ai a lokacin bakin sha azumin dan ciki bane ba saboda haka ki yi tsoron Allah ki rama azumin ki ki tuba ga Allah subhanahu wataala na'am mai tambaya ta gaba tana cewa mace ce tana jinin al'ada na'am jinin ya daina zuba amma bai ɗauke ba sai ta samu jaraba don ta bi za ta yi ai mun yi wannan bayanin da safe ko mun amsa wannan tambayar eh za ta yi wanka biyu ne mun amsa ta
malam idan ɗan uwanka ya mutu sai ka je ziyara kabarinsa shin zai san ka je
to in ya san kaje mai fa'ida in bai san kaje mai fa'ida ban sani ba gaskiya
mai kuma na gaba yana cewa malam ni ne ina tafiya kan mashin sai ka faɗuwa daga cikin mota na'am sai ka na ɗauki kayan na yi iya ƙoƙarin wajen bin mota ban same su ba na samu lambar waya a cikin na kira sun ce ba nasu ba ne ɗauki malam ni mafita ne sai ka sadauka masa da kayan Allah ya kai mashi ladan amma karkaci sai dai idan kai mabukaci ne to sai ka ci a matsayin sadaka a gare shi amma in dai baka da bukata ka sadauka masa da kayan shi amma in ka ci ko bayan shekara goma ne mai kayan ya bullo zaka ba shi kayan shi kuma kamata kai ma ka yi cigiya ai zaka iya bada report a tashoshin mota inda misali ka tsinci kaya akan wannan hanyar ai na yi imanin dai daga nan zuwa bauchi in ka sanar ba za a rasa inda aka samu direban ba ko to sai dai in duk kai haka ne ko ba a samu mutu kaga sai ka sadaukar ko kuma ka yi amfani da shi
idan za ka rubuta tana cewa malam ni shi da makanciyata wallahi malam mun kai shekara ba ma magana na yi ta fama na yi ta fama binta amma ta yi malam mai yin yanzu ai na ga shi ma mun yi wannan magana ko manzo Allah yake cewa bai halatta mu'mini duk irin yadda suka yi rikici da mu'mini ba an ya hajurahu fawqa thalathin ya kaulace masa tsawon kwana uku manzo Allah ya ce duk wanda kuka yi husuma da dan uwanka damar da aka baka ta fushi akan shi kwana uku ne amma in ya wuce kwana uku ba kwa magana to duk Allah yana fushi da ku kuma kuna daga cikin wanda Allah ba zai gafarta wa a wannan watan na Ramadana ba manzo Allah ya ce mafi alkhairin ku kuma shine wanda a kwana na ukun ya riga dan uwan shi masa magana da sallama saboda haka ba a son zaman gaba ke ki ci gaba da yi mata sallama ki ci gaba da yi mata magana ko bata amsa miki ba wa'anda suka fi ta kima da daraja a gurin Allah sun amsa miki su ne mala'iku amma kai ki daka ta tata an gane ko gaba babu gaba a musulunci haramun ne an baki iya kwana uku ne kawai in ya wuce kwana uku duk Allah ya fushi da ku baki daya kuma idan ku roki Allah Allah ba zai gafarta muku ba Allah ya sauke ki ci gaba da kula ta ita kuma ya rage nata in Allah ya sa ta sako ta kula shikenan in ba ta sako ta kula ba kuma ya rage nata amma kullum mu gane na sha mana bayani duk wannan rayuwa mai a cikin ta ne baki daya kwana nawa ne duka ina abin yake baki dai kowa ya gama ya nashi nashi ya tafi yanzu ba kamar yau muka fara tafsiri ba to gashi ba kamar ma ba yi ba kai kamar rana ɗaya muka yi to haka duniyar take yanzu daga fara mutuwa yanzu mutum nawa suka mutu eh mutum nawa suka lalace mutum nawa suka kare mutum nawa sun zama labari sau da ka sai a tsana ta duniya a cikin duniya baki ɗanta me ina ina abin yake kai da baka da wata baka da aljanna kullum kana cikin zunubai so kake Allah ya yafe maka to ba za a- Allah ba zai yafe maka ba idan kai ma baka yafiya ga bayansa shi yasa Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa bayi na ƙasa da ku in na ƙasa ire-iren ku al'umma irin ku kuma wanda yake sama sai ya tausaya muku babu yadda za a kina ruku da gilli a zuciyarki Allah ya yafe miki har abada na karanta mana hadisi da zo certificate wani ya samu na shiga aljanna daga gurin manzo Allah sa uku ko takanas wannan sahabi ya niki gari ya je gidan shi ya da sunan bako ne ya je ya sauka a gidan ba kuma komai bane ba saboda ya wuce manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce yanzu nan dan aljanna zai wuce sai wannan mutumin ya wuce wace gari ma manzo Allah ya ce yanzu nan dan aljanna zai wuce kuma ya sake wucewa akai haka har sau uku daga bakin da baya karya wannan yasa sahabin ya taka tinkan tinkan tinkan dan ya je ya ga gidansa da ya ga gidan ya dawo dare na ya ce ya tafi gidan ya ce ni ba ko ne mai rigima da gyatimi na ka taimaka ka bani dan masauki na kwanaki ka ya ce ba matsala ba wani abin da ba shi bane manufarsa kawai ya je ya ga me yake har Allah ya bashi aljanna har Allah yake labarta manzansa bayan ya ce na gama kwanaki na uku ba kunta da man kwana uku ce a shari'a wajibinta ya ce bayan na gama na ce ka gaba magana ta gaskiya ba abin da ya kawo da kenan ba legen asiri na zo yi maka amma kuma ni na ga ban samu komai ba ya ce ka ji abin da manzo Allah ya faɗa akan ka rana ta ɗaya da rana ta biyu rana ta uku sai ce wallahi ni dai na tabbatar dai kawai ina kwanciya ba da da rikon kowa a zuciyata wannan kaɗai kai ni wannan matsayi shi yasa manzo Allah ce inista da'ata an tusbiha wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al in zaka iya wayan gare ba ka da rikon kowa a zuciyarka ka aikata haka kun ga wannan ne fa kaɗai amma Allah ya bashi aljanna to me yasa ke ba za ki ba Allah ka shirya mu
mai tambaya na gaba yana cewa malam ina son a nuna nasiha musamman limamai wajen son jan sallar janaza salo bayan salo musamman wajen addu'a wa mamaci sai daga aminci ɗaya zuwa biyu an sallar a gida wannan kuskure ne gaskiya saboda kaga ai shi amfanin sallar gawa addu'a ce wato abin da zai sa ka gane muna da kuskure da yawa sai ka ga a sallar gawa fa addu'a ce ga mamaci sai a yi birin-birin amma in an dawo a sadakar uku ko an dawo gidan liman cika mana da addu'a liman cika mana da addu'a liman cika mana da addu'a ga inda ya kamata a yi ta wancan cike-ciken nan a sallar gawar ba a nan gurin ba an gane saboda haka mun gani abin da suna ta tana da sallar gawa akwai inda ake ma kabbara takwas ne ko tara ko ga sanan mataki-mataki kabbara farko za a karanta fatiha da sura kabbara ta biyu za a yi salatin annabi ta uku za a roƙo mamaci ma'ana addu'o'in nan da na taɓa karanta muku kwanakin baya ta hudu kuma za a yi addu'a ga karanmu da kawunanmu da kuma sauran al'ummu baki ɗaya to kaga ai hanya ce wanda ya kamata a ce liman ya bi a hankali dan addu'a ce al'umma take mishi kuma sannan mu gane ita sallar gawa kaga ba fa kamar sallar farilla bace da liman umamu zai wadatu da karatun liman ko a sallaga kowa yake in har ka zo sallaga kuma kai jigun baka wannan addu'ar to me amfanin zuwan naka ai babu amfanin ka dama addu'a ce kabbara farko ai fatiha da sura ta biyu ai salatin annabi salatul ibrahimiyya ta uku kuma ai masa wannan addu'a rabbi ghfirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu allahumma ghsilhu bil ma'i was thalj wal barad kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم أفد له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم إن كان مسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين duka alama sai shi kenan kuma sai ka karo wata in ka sani in baka sani ba sai kai kabbara sai ka je mataki na gaba Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu duka da sauransu to kaga wannan ai kaga akwai bukatar kai wala Allah wani mai saurin baki ne wani ba mai saurin baki bane ba kaga ilimi mai saurin baki ne sai ya gama da wani mamunsa ba su kammala ba to kaga mamacin ba zai so haka ba to da imamai ku ji tsoron Allah ku ke dan jan addu'a sosai yadda mamacin zai ke mauruwa sosai fiye da komai ma Allah ka mana gamdakata saboda in an je kabari an gama shi ba wani zamin addu'a da ake a nan gurin kowa alkibla zai kalla ya masa addu'a ya ta kama gaban shi an gane ko da an gama binne shi shikenan manzo Allah ya ce salu li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu manzala sai ce to ku roƙar wa ɗan uwanku tabbata da daga-dagansa yanzu nan za a mai tambaya wannan tambaya ita ce alama wannan result ɗin da zai biyo baya shi zai haska masa ya layusa ta kasance gobe kiyama an gane ko in ya ci wannan interview da mala'iku za su masa to da alama alhamdulillah ya haure shi yasa manzala ce to da ana binne mamaci ba za ku zo ku ta kawo wani kulhu wallahu falaki da nasi ba alam na shara da izawaka da wattini duka ba nan manzo Allah ce ba ku roka hannu Allahumma thabbitu indal mas'alati Allahumma sabbitu inda wannan shine ya fita daga bakin da baya ƙarya wannan shine ya tabbata daga manzon Allah kullum mu gane duk iya larabcinka baka kai manzan Allah iya larabci ba kuma Allah ne yake bashi umarni wuri kaza ga abin da zaka faɗa ya rasulullah to kai ma in kana son ka more to duk abin da aka ce ga abin da manzan Allah yake faɗa a gurin kai ma faɗi an gane dan ka nemi dacewa kar ka kawo naka baka iya ba manzan Allah ya fi ka iyawa to abin da ana gama binne shi sai ku roƙa masa Allah ka tabbatar daga dagan shi Allah ka sa ya ci wannan jarabawa Allah ka ba shi ikon amsa wannan tambaya to shi ne abin da za ku yi ta mishi a wannan lokaci to da an gama kuma kowa sai kama gaban shi ba sai an koma gida kuma an yajin aiki an sa kano fi ba kuma an yi zaman gulma da zaman shiga ana kallon matan mutane da zaman zuwa da motoci a fakin da zaman zuwa da ma'ana gizinoni ana karyawa a gaban mutane duk wannan ku tsoron Allah ku daina
sai na kashi yana cewa malam da ko kan yi rayu akan a tura mu da addu'a akan Allah ya ba wa mahaifiyar mu lafiya to Allah alama fiha Allah ka bata lafiya mahaifiyarku Allah ya sa kafara ce jinya da Allah ya daura mata ko kuma Allah ya ba ku ladan dawainiya da kuke yi wannan bawan Allah ni ban ji labarin sa mai wuyan nan ba ko bai yake ciki ne ma har yanzu na an ba shi gado to da sauki to Allah ka sa ka tada kafare shi Allah ka tada masa kafare shi Allah ka tada kafare shi na ma'aram
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم
wannan ladabi ne ubangiji yake nuna mana yake shata wa sahabban manzon Allah irin duk yadda kun ga manzon Allah mutum ne kamar kowa in ka kalli ta ɓangaren halittarsa yana da mahaifiya yana da mahaifi yana da kakanni yana da dangi haka ne amma sai dai shi ba kamar kowa ba ne ba allah ya raka ba shi bisa tsarin da allah bai taɓa yawan ɗan adam a duniyan nan baki ɗaya ba kun ga abokin tagwaitaka shi wa'anda suka sha nono tare da shi a ƙarƙashin ma'ana ƙirjin halimatu sa'adiyya lokacin da suka fita kiwo kamar yadda yake ba da labari bayan ya dawo gida ya ce ya ga wa'yansu mutane da farin kaya su su biyu sun zo sun kama muhammadu sun tafi da shi bayan wani tsauni ya ce ina leƙawa a hankali naga sun kwantar da shi naga sun farda ƙirjinsa sun ɗauko wani abu baƙi daman sun taho da wasu ma'ana abubuwa kofuna masu kyawun gani da ruwa a ciki da suka fitar da wannan bakin abu daga kirjin muhammadu sai suka sa suka wanke da wannan ruwa da suka zo da shi bayan sun wanke kuma sai suka sake buɗe kirjin suka mai da wannan abin a kirjin muhammadu wannan da ya dawo yake faɗa wa halimatu sadiya maman manzon allah ta shayarwa kenan hankalinta ya tashi ta ce to kaga yaron nan ya kamata in maida wa iyayen shi kayan su kada wani abu ya sau same shi a hannuna to da ake tambayar manzan Allah me yayi wannan sai ya ce wannan gilli ne da hasada Allah ya fita min a zuciyata to kaga ko wani a duniya aka masa wannan wannan fa bayan zaɓin sa da aka yi kan zaɓi zaɓi manzan Allah zaɓi ne cikin zaɓi cikin zaɓi cikin zaɓi sannan Allah ya fitar da shi shi yasa kaga cewa ba wani dan adam mai daraja a duniya irin manzan Allah to shi yasa ake karanta musu ladabin zama da manzan Allah shi yasa kaga hadisi yake cewa al-kadhibu alayya laysa laysa ka kadhibun ala ahadikum man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar manzo Allah ya ce yi min ƙarya fa ba kamar yi wa kowanne dan adam ƙarya bace ba yace ni duk wanda ya min ƙarya to ya yanki tikitin zaman wutar jahannama shi yasa kaga yanzu zaka iya zagin Allah a kyale ka a maka hukunci amma in ka zagi manzo Allah menene kisa ne automatic kawai sunan ka gawa akwai wanda a duniya dan adam yake da wannan matsayin in ba manzon Allah ba babu shi ina fata an gane to shine Allah yake ba su ladabi a nan gurin kun ga aida a baya ma saboda yawan gana wasu da manzon Allah Allah ya ce duk wanda zai ga manzon Allah sai ya bada kuɗi sai ya bada sadaka bunubun wani zuciyar annabin Allah ina son ganin ka ina son magana bunubun ce muna ina son magana to sai abin yi wa sahabbai nauyi saboda ba kuɗi a tare da su sai Allah ya ce a ashfaqatum ko an tuqaddimu bayna yaday najwa kun sadaka Allah ya rangwanta musu ya ce to daga yanzu babu wannan to yanzu wannan aya tana nuna mana cewa innamal mu'minuna haqiqa mu'minai allazina amanu billahi sune wanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzon Allah kullum malamai suna faɗa mana imani fa da Allah da manzon Allah shine biyayya a maganganun Allah da manzon shi babu yadda za a yi zama cewa kawai idan an ce imani magana ce ta fatan baki ko kai waka da sunan yaban manzon Allah ko kuma kai majalisi da sunan yaban manzon Allah dole mu'amala ka sai ta zama irin yadda manzon Allah yake so an gane ko kuma sai ka hana inda manzon Allah yake so a hannu kuma sai ka umarci a inda manzon Allah ya ce ai umarni amma idan mu'mini ba zai haka ba to tabbas ya raba gari da manzon Allah saboda haka da da kake son manzon Allah sai ka biyayya a gare shi to Allah ce waɗanda suka yi imani mu'minai da suka imani da Allah da manzansa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in in suna tare da manzon Allah bisa wani al'amari aiki yasa su ko ana zaune a majalisi ana tattaunawa ko ana warware wata kadiyya an gane ko lam yadhhabu hatta yasta'dinuhu ba sa sillewa kawai su tafi sai sun tambayi manzon Allah ya rasulullah za mu je guri kaza ya manzo annabin Allah ban dama zan yi kaza ba kawai manzo Allah ne me kai rasa ba sai inda uzuri inda uzuri ne wannan tsari babu laifi irin wannan ya faru ko da Abu Hurairah ko ko kuma Bilal ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya ne manzo Allah ya neme shi da ya suna tare sai ya neme shi ga baya nan sai daga baya kuma ya ganshe ce ina ka je ne yace ya rasulullah na tuna ne ashe ina da janaba sai na kyamaci kuma in zauna tare da kai ina da janaba sai ya ce innal mu'mina la yanjus yace baka sani bane ai mu'mini baya zama da jasa to in dai ba tsari irin wannan ba to in kana majalisin manzon Allah kuskure ne ka tashi sai ka nemi izinin manzon Allah to da wannan malamai suka ce in kana majalisin da ake karanta Qur'ani da hadisi to baka tashi sai ka tambayi malamin musamman wanda ake irin na khassa ba irin wannan wanda yake a buɗe ba an gane ko wanda ake na ɗaliban ilimi a masallaci ne ko a sauran wani mutum ne ko makamancin wannan saboda wannan darajar manzan Allah za a ci to Allah ce hatta ya sta'adinuhu Allah ce har sai sun nemi izinin sa innal ladhina yasta'dinunaka Allah ce haƙiƙa waɗanda suka yi imani suke neman izinin ka in suna majalisi in za su tashi ulaiikal ladhina yu'minuna billahi wa rasulihi waɗannan sune suka yi imani da Allah da manzansa Allah ce fa idan sta'azanuka idan sun nemi izininka li ba'd sha'anihim akan wayansu bukatunsu fa azal liman shi'ta minhum ka ba wanda kaga dama dama ya je wanda ka ga dama kuma ka ce ba za ka ba an gane ku wastaghfir lahumullah kana musu gafara ubangiji kaga kenan kullun zaman su a ciki da manzon Allah ba karamin ni'ima bace ba shi yasa in za ku tuna ayat da na karanta mana shekaran jiya da Allah yake faɗa wa sahabbai wa'alamu anna fikum cewa ku sani a cikin ku akwai manzo Allah wannan ba karamar ni'ima bace ba ba karamar daraja bace ba da kuma yadda manzo Allah ya zo yayi rabo wa'annan aka ba su laƙuma 100 wani 200 wani 500 amma su asalin mutan Madina aka ba su abin da bai kai waɗancan ba wasu ma ba a ba su ba kai kai ya dan kama wasu daga ciki saboda kun san dukiya dole da adam yana buƙatar dukiya manzo Allah ya lalashe sai ya ce ku sani ma'ana duk mutanen duniya al-ansar ma'ana shi'ar wan nasu disarun wal ansaru shi'ar yace ai mutanen Madina ɗan ciki na ce sauran mutan duniya kuma bunjuma ta ce su za su ta koma garurrukan su da dukiyoyi da raƙuma ko kuma za ku koma da manzon Allah a gidan kuma yafi wannan dadi ba abin da ya kai wannan dadi to shine Allah ce ka neman musu gafara Allah duk wanda Allah ya ce Allah ya kaji kanka kenan an gama manzo Allah ba zai taba ce Allah ya gafarta maka ba ko Allah ya ji kanka ka tashi kasa haka ba zai yiwu ba shi yasa waccan baiwar Allah mai sharan masallaci manzon Allah ya gane ta kuma ya santa kwana biyu sai ya ga baya ganin ta yace ni ina wance ne lafiya a wani kaulin daman ya san ba ta da lafiya har ya je ya dubo ta sai yake tambaye su tana ina ne suka ce ai ya rasulullah ai ta rasulan nan da daddare sai muka yi gudun kar mu tashe ka mu sa maka ma'ana mu takura ka sai ce subhanallahi yace innal hadhihi alqubura mamlu'atun zulmun li ashabiha fala allallaha an yunawwirha bi salati alaihim manzo Allah ce kai wa'annan kaburburan fa cike take da duhu baki kirin kuke bari ina musu sallah da addu'a Allah zai haska musu sakamakon sallah ta a gare su yace dulluni ala qabriha ku je ku na mai na kabarin ta yake kaga ni'imar su da zama da manzon Allah kenan ko in barowa kai ma yanzu nan zaka zo gurin manzon Allah a warware maka to shine abin da suka more yanzu kai kana da wannan ka da shi to shine Allah ce inna Allaha ghafurur rahim hakika Allah mai yawan gafara ne mai jin kan bayin sana لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku sa kiran da kuke wa manzan Allah kamar kiran junanku ne M- Ibrahim Mudi Musa Zaidu ba a wa manzan Allah irin wannan kira na karanta mana kwanakin baya Imam Malik rahmatullahi alaihi Imam Darul Hijra an ce ba yawo da takalmi a garin Madina me yasa ya ce garin da manzan Allah ya taka da kafafuwansa garin da kabarin manzan Allah yake zan taka da takalmi ba yayi in ka tambaye shi magana akan hadisin manzo Allah an ce sai yayi wanka ya sa fararen kaya ya sa turare ya zauna saboda maganar manzo Allah ba wasa bace ba amma yanzu muna da wannan muna da wannan manzo Allah yana da wannan matsayin a zuciyar mu babu to wannan ana koya maka ladabin zama da manzon Allah ne kai ga aitan Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ko ka jari ba'dukum li ba'din anta karshe dai abinda ake so a nuna maka cewa dole in kana fadar manzon Allah to kanka na kasa kuma kana shiru sabai suka ce idan muna gaban manzon Allah inda tsuntsu zai hau kanmu ba zai tashi ba tsaba me kenan nutsuwa suka ce in manzon Allah kuma na magana ba ma kallon shi ba ma hada ido da manzon Allah shi yasa wannan ba daidai bane ba kake gamayya da babanka haka babanka na magana ka mai kuri mahaifiyarka na magana ka mata kuri wannan ba ladabi bane ba babba ma bai kamata a masa haka balle rasulullahi shi yasa in suna majalisin manzon Allah suka ce kamar ka tsuntsu ya hau kansa ba zai motsa ba shi yasa ɗaya daga cikin su wata yake cewa ya rasulullah idan muna gabanka za mu ji mu kamar menene na imani amma in mamman gaban kuma sai mu ji wani iri ya rasulullah ce to iya ce haka dan adam yake amma wannan baya nuna kuma rashin girman manzon Allah na karanta muku sai na liyo Allah kara masa yadda ko da manzon Allah ya ce bi ya karbo takarda a gurin wata kafira ai kaga ya gama caje ta bai gani ba har ya rabu da ta zai juya ce ce kai ba zai yiwu ba manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce kuma ya ce ke ƙarya kike wallahi shi ne ce buɗe min gashin kanki na gani sai ga takardar kuma akan gashin man akan ta kaga kenan wannan kenan in dai aka ce manzon Allah ya ce to magana ta kare ba ka da ja in dai aka ce wannan manzon Allah ya ce to ba ka da ra'ayi ra'ayin manzon Allah shine naka amma muddin manzon Allah zai sha ta layi ka tsallaka to wallahi in ka kwana kana kun fa baki kai ba masoyin manzon Allah bane dole manzon Allah in kana son sai an same ka mu'amala ka ta canza kasuwancin ka akwai amana da gaskiya aikin ka na gwamnati akwai amana da gaskiya sana'a ka akwai amana da gaskiya makocin ka ya yarda da amincin ka ba mun karanta hadisi ba manzon Allah yake cewa mu'mini shine wanda aka wayi gari yan uwansa mu'minai suka kubuta daga sharrin harshensa da hannayensa ya za a kana ce kana son manzon Allah amma mugu ne kai ka zalinciwa ne ka dakiwa ne ya za a kana son manzon Allah kai wancan ƙarya kai wancan kazafi manzon Allah yana ƙarya manzon Allah yana kazafi manzon Allah yana sata baya yi to masoyin manzon Allah bai kamata ya zama haka ba shi yasa manzon Allah kudure ne a zuci kuma da aiki da gabbai kuna gani saboda tsabar san manzan Allah lokacin da aka zo aka wayi gari manzan Allah ya shela cewa duk wanda muka bashi amana na shugabanci muka tura shi wani guri sai ya ɓoye mana gwargwadon allura bai ba mu ba ran alkiyama sai ya kawo mana kayarmu sahabi manzan Allah ya aike shi wani gari baya nan manzan Allah ya wannan hadisin amma da ya dawo ya ce ya rasulullah na ji an ce ka faɗi kaza da kaza ya ce e na faɗa bari in sake maimaitawa a gabanka ya ce to manzan Allah ba na san wannan mukamin na haƙura ya ce ka huta kaga me ya kama masa wannan san shi da manzan Allah kuma baya san ƙetare maganar manzan Allah amma kai yanzu fa ai in ya kai transformer zafi da kuna malin kuma za kai ba haka bane ba to kaga yana san manzan Allah to ana san a ga san manzan Allah yayi na so in an ce ka bari ka bari in an ce ka yi ka yi to shi Allah yake cewa kar ku sanya kiraye kirayen da kuke wa junanku a tsakaninku irin kiraye kirayen da za ku yi manzan Allah ne wannan kar ku yi wannan in ku yi wannan za ku halaka an gane ko manzan Allah ladabi ake masa in kana karanta hadisan manzan Allah ma ladabi kake mishi to wannan zai nuna maka cewa ashe ko zikirin da ake ana daga murya wadda bata dace ba daidai bane ba ya kamata mu ji tsoron Allah duk abin da Allah bai ba bai ce ai ba manzan Allah bai ba wa'ancan sahaban tsarkaka ba su ba wallahi ba addini ba ne ba ni da kai ba mu da gani sai abin da Allah ya ce ko manzan sai ce ta hiya addu'a manzan Allah yake koya wani kalma ɗaya ya canza amantu bi rasulikan ladhi arsalta ko sai ya ce amantu bi nabiyika ya ce a'a ba haka na koya maka ba ka faɗa abin da na faɗa ita ibada amurin ne tauƙifi abinda shari'a ta ce za a yi shi ne ba wai abinda ka gane ko malaminka ba idan kowa za a bar shi da wannan tsarin to kowa yana da tunaninsa daban kenan me amfanin aiko manzon Allah a tsakaninmu babu rana Allah ka kiyashe mu to shine Allah ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza Allah ya san wasu waye masu zarin jiki mana salabe su fice kenan duk wanda za a zo a waye gari a ja masa layi bai jawo ba to ba da gaske yake ba Allah ya ce tufalli ya hazarin ladina yukhalifuna an amrihi lalle ne wa'annan mutanen masu saba umarnin manzo Allah su shiga taitayin su bi ma'ana ka shedin su an tusibahum fitna kada fitina ta same su in za ku iya tuna wannan wannan kwatankwacin irin wannan kalmar ta faru a karatunmu wani bawan Allah ya faɗa waɗansu bayan Allah wani mutum ne za ku yi tunawa Allah yakan iya shafa wa al'umma musiba don ta ɓatalar manzan Allah don manzan Allah masoyin Allah ne kuma manzan Allah ɗan fadar Allah ne saboda haka wane ne yake ƙoƙarin ya jawa kansa musiba wanda yake son ya fusata manzan Allah wancan sayyid na umar da labari ya zo masu tunda kun manta cewa manzo Allah ya saki matan shi ko ba ta huwaye ba dan ya didil gaskiya ne ko ba haka ba ya zo gurin mata ya ce ku ba hankali fa ya ce ke Aisha da Hafsa ku shiga taitayinku wallahi ina tsoro kada Allah ya fushi da ku da fushin manzon Allah kada Allah ya fushi da ku da fushin manzon Allah to shine Allah ne yake cewa ku sani ku shiga taitayinku lalle ne masu kokarin janyo wa kansu fitina in suna saba wurin manzan Allah an gane ko ko dai musiba ta same su ko kuma azaba mai kuna malamai suka ce musibar anan shine in azaba mai kuna to shine fucin Allah kuma su bar musulunci ko kuma a wayi gari a'a suna musuluncin amma Allah ya kona su da irin kunan da ya kamata Allah ya musu sakamakon kin jin maganar manzan Allah ba wanda zai kin jin maganar manzan Allah bai tabe babu shi sahabbai ne manzo Allah ya ce ku hau kan dutsen nan ku kalle mana bayanmu ko kun ga an kashe mu ana gunduwa da gunduwa da mu tsuntsaye sun sako suna tattakan nama mu kar ku sako sai na ba ku izini ba haka bane ba yace in ma kun ga mun ci nasara muna kwasar ganima kar ku sako sai na ba ku izini komanda ya ce to shikenan ya rasulullah aka zo aka ɗora su da mahara wajen su saba'in da wani abu akan wannan dutse saboda a lokacin yaƙi ɗan dabara ne dole in kun zo kun shiga nan kuna kwafsawa ana raba ma'ana katibar da maimana da maisara da muqaddima da mu'akhira haka ake kasa rinduna gida hudu waccan za a tura ta hannun dama can tana gefe don ta kula da bayansu kada nan kuna gwabzawa da abokan gaba wasu su shammake ku ta baya sai kuma a samu maisara wasu kuma a gefen hagu sannan kuma sai a samu can wasu a baya sannan sai a samu can wasu kuma a gaba ya ce to ko kun ga ana gunduwa da munkar ku sauku amma ƙarshe da farkon bajewa allah a yakin muhudu ne ko allah ya tabbatar da sahabbai nasara gashi ma'ana an kori ma'ana kafirai an kori ƙuraishawa an kori ma'ana yahudawa suka ce to ai kaga yaki ya kare kuma da masu kai ta a'a yace kun manta wasiyar manzon Allah ya ce ko mun ga ana gunduwa gunduwa da su ko mun ga kuma an waye gari ana suna ɗeba ganima kan musau suka ce ai an gama Abu Sufyan ashe yana nan daman dakon su yake yi dakon su yake suna cin galabar komanda suka sako suka zarara suka sako abu usman sai bai bayan su sai nasara ta juya akan mu'minai wannan na kan dutsen ba ɗaya da ya sha duk sai da aka shi su maki da me ja wannan saba maganar manzon Allah to Allah ka kiyashe mu to shine Allah yake cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi lalle ne su shiga taitayin su masu saba umarnin manzon Allah ko dai an tusibahum fitna ko dai fitna ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai kuna ta same su na
ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم nam Allah ce ala ku saurara inna lillahi ma fi samawati wal ardi ku sani duk abin da yake sama khalqan wa abidan lillah duk abin da yake ƙasa khalqan wa abidan lillah duk abin da yake sama bawa ne kuma halittar Allah ce duk abin da yake ƙasa mana bawa ne halittar Allah ce ba wani mai matsayi a gurin Allah sama da bauta babu shi ko manzon Allah me yace abdun ne abdullahi ne wa rasulihi an gane saboda haka to mu gane duk wani wanda yake son ɗaukaka da daraja to yabi mai ɗaukaka da daraja shine waye manzon Allah kwanan nan aka yi wani wasan kwaikwayo a wani gari wai an yi ranar takalmin manzon Allah to me wannan a ciki me wannan me wannan a ciki banda hauka wannan shirme ne mu gane menene son manzon Allah shine yin abin da yace kai ka bar abin da yace ka bari kuma duk duniya ba a yi wani ɗan adam da ya isa ya rage darajar manzo Allah ba a yi ka ba bari ba ku misali yanzu ni ko kai ka isa ka talauta ɗan wata ko kuma buwa kai sa shi ne ma ka yi tsararo shi ne ai bari ka gane misalin wai alamtara anna saifa yanqusu qadaruhu idza qila anna saifa amda min al'asa ba ka ganin cewa ka cuci takobi wai sai ka daga takobinka tana kyalli haka sai ka ce wannan takobin ta fi sanda kaifi da Allah akwai makarana babu kai yanzu tana kana talaka dan ningi zaka iya cuta wancan mutanen ne to manzon Allah ba a yi mutumin da zai iya rage mai daraja ba duk lokacin da ka taba ma mutuncin manzon Allah ma darajar manzon Allah karuwa take yi to yaban da Allah ya masa da matsayin da Allah ya masa manzon Allah ya wadatu ba sai ka zo kana wani takalmin sa kaza ba shirme kake yi mai kula da kashin fadar manzan Allah ta ce in manzan Allah ya yi bacci inna matsi wannan gumin ya fi kowane irin turare kan shi kakin manzan Allah da bibi suke a kan shi gashin manzan Allah da bibi suke a kan shi ruwan alwalan manzan Allah da bibi suke a kan shi akwai dan adam da yake da wannan kima sama da wannan to sai ka zo kana wani kama kame manzan Allah ba san soki burgun ka kai mawaki baka iya larabci ba baka san komai ba Allah ya hada komai yace wa innaka la ala khuluqin azim kana da wani kalmar da ka ne sama da wannan kana da ita inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar akwai wanda ya samu wannan an dauke shi a dare daya tafiyar wajen wata nawa sati nawa sati uku amma daga gidansa aka kai shi Baitul Muqaddis ya daure taguwarsa annaba suka sako musulmanci Jibril kuma ya tafi da shi akwai duk duniya akwai mahalukin da aka masa wannan ya je sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai an je ma sidratul muntaha jibril ya ce to ni ma muhammadu iyaka ta nan in na ƙara ta ku ɗaya ƙonewa zan yi amma kai kai gaba to ka faɗa wa mutane darajar manzo Allah a wannan ba sai kai soki burusu ba sittin dubu ɗari a kudu dubu ɗari a yamma dubu ɗari a ina ne wai ya zama haske ya shiga gaba na na Fadima duk tatsuniya ce wannan manzo Allah ba buƙatar kama kaman ƙarya ni ne ko ba sarake za ka tsawon kana ta karya ko ba ka bane ba dan ma'abba in ya sa ka gaba ya ta ziga ka da abin da kake da shi da wanda baka da duk ya ta faɗa ya sa manzala ce idan kun ga masu wannan abin ku ibi kasa ku watsa musu in ka ga maroki ka ibi kasa ka watsa masa dan maroki ne yake kaka inda baka je ba ya ta ya fasa ma kai tara ma kasa kawai so yake ka bashi abin da ka bashi shi yasa aki roko ya zama siffa ce ta Allah ba ta dan adam ba Allah ka samu dace to shine Allah yake cewa ku sani Allah shi ke da mallakin abin da yake sammai shi yake da mallakin abin da yake kasai qad ya'lamullahu ma antum alai Allah ya san me kuke ciki ba wani abin da zaka yi wanda Allah bai sani ba duk abin da zaka yi ma kafin kai ya sani ba mun karanta hadisin mahaifa ba ba Allah bane ya ba mala'ika umarni a rubuta maka da arzikinka da ajalinka kilo nawa zaka ci na abinci lita nawa zaka ci ta ruwa ina zaka je me zaka zama sannan ta wace hanya zaka mutu sannan a ina za a sa list ɗinka a sunan 'yan wuta ko 'yan aljanna duk ba a rubuta maka ba to ko mai Allah mai sani ba to shine Allah yake cewa yake faɗa yake tabbatar mana qad ya'lamu Allahu qad ya'lamu ma antum alaihi Allah ya san me kuke ciki me kuke kullawa wa yawma wa yawma turja'una ilaihi da landa za ku dawo zuwa gare shi landa za a yi busa kowa ya tashi cilla cilla bako ne kai nema bako ne kasar ma an nade ta a gaban mu mun gani an kawo sabuwa an sa saman da muke kallanta wata sama ce ta kekkece ta ɗaya ta kece ta biyu ta kece ta hudu haka duk a gaban ka zaka gani ranar wannan an share ta cikin duhu za mu tashi falan alkiyama dan babu ranar dama Allah ya ce mana idza shamsun kuwirat ko an tafi da rana an tafi da taurari tekuna duwatsu duk babu za tashi ne duhu baki kirin iya imaninka da tsoron Allah iya hasken fitilaka a kiyama kenan akwai fa aiki a gaba mu jajawur wani an ce kiyama kal dauka yake za a tashi da hasken rana irin wannan ko ayya ka sake tunani dan uwa ai ba ita ma rana an kashe ta a ranar watan ma an kashe haka za ka tashi duhu kikirin imanin ka shi zai haska mafitilar gabanka to kaga ai ba karamin tashi hankali bane ba ga zulumi ga fargaba ga rana ga tashi komai ma akwai shi kuma duk inda ka tankara kowa bako ne ga babu shiya wayo Allah shi yasa manzo Allah ya faɗa a hadisi duk wanda yake tsoron ranar kiyama to ya yi kokari ya tsandama cikin mutumin bakwai cin can manzo Allah ce sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu an ce wata bishiya ce za ka yi tafiya shekara 500 a inuwar ta bata kare ba amma wannan inuwar da ake fama da rana tana nan amma mutum bakwai ne kada za su shige ta so da ka kai kokari ka zama cikin bakon nan in baka yi haka ba to wannan rana ta ishe ka kokolo ba ta fasa take yi ba rana bace zafi ne kamar rana Allah ce wutaran nasa sukara ko wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid kaga ana maye Allah ka kiyashe mu kama mu da sauki to shine Allah yake cewa fa yunabbihum bima amilu Allah sai ba kowa labari abin da ya aiwatar kayi kaza kayi kaza na shiga daki na rufe na yi kaza na je guri kaza mun yi kulla kulla akan wane mun yi tafifi akan wane na hana wane ya samu na tunkuɗe wane na mai hasada na mai kashi kida ka faɗa gaban ko ana jinka ni ne mata kaza ni ne mata kaza ni na hana ta aure ni na raba ta da aurenta ni na sa mata cuta ni na sa mata rigima da mijinta duka duk zaki bayani gaban Allah munafikan Allah ta'ala duka to kaga duk waɗannan abubuwa shine ake kira ran alkiyama yawma tubular sara'i ranar tonan asiri Allah karka tona mana asiri wasu ya ga mutum wai ya kwammace ma'ana tonan asirin lahira akan da duniya bai san lahira bane to Allah yake cewa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan dukan komai karami ne ko babba ma kana wa ma yakunu wa ma lam sayakun wa ma lam yakun fi ba'd ba'd da abin da ya faru da wanda yake faruwa da ma wannan shekara dubu bai zai faru Allah ya san da shi to wannan shine karshen surata suratul nur kuma shine karshen darasin mu a wannan shekara da izinin Allah subhanahu wataala muna da kuma ubangiji abinda muka faɗa daidai Allah ya kama mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana duk wanda ya ji an sha kulati an lakato shi ba shi aka gani ba kullum mai wa'azi in yana wa'azi shi ma yana wa kansa wa'azi amma mutane ba sa ganewa sai a ce kai wane ya dame mu fa ya dira kanmu shi ma ya dira kansa baka sani bane ba shi ma ai ba masu mi bane ba waye ba wa kansa wa'azi in ba manzon Allah ba manzon Allah ne kadai nafilarsa take nafila farillarsa farilla ce manzon Allah ne kadai yake wani wa'azi shi banda shi amma ni da kai fa in dai za ka yi wa'azi kai ma mai wa'azi sai ka lakato kanka amma mutum sai ya ce ai malam ya dira kan mutane kaza ya damu yana ta magana a shi ma ya taba kanshi baka sani bane saboda haka kowa da Allah ya tafi gida zuciyarsa a kwance ba idan duba ai domin ka ba ba kuma kawo malam tsaye gomin ka ba kawai karatu ne ya biyo yawa karka zargu an gane ko in an maka ba daidai ba ka yafe ka yafe ka nemi muna neman afuwa ka yafe an maka ba daidai ba wani ya daman da takarda wai sai na faɗa masa ni ni dan asalin jigawa ne dan asalin guri local government ne ana aka haife ni mahaifina ya rasu ban san shi ba tun ina dan shan nono ma so na zo na yi karatun allo ko dan kanzo dan laziwa idin da haka aka dan aka dan dana kuma daga baya Allah ya kunta kuma na zo da girma na da koyma na shiga kuma karatu na islamiyya wani abokin wana kuma ya sa na firamare zan je islamiyya da yamma zan je firamare kuma da safe haka da aka yi ta yi so na zama kuma na faɗa ko ɗalan na nake faɗa mata da aka sa na ajin islamiyya fashewa ma aka da dariya ana ta min ma'ana ihu garde garde an kama musu garde saboda in ina rike biro ma kallo ake so ina masa rikon alƙalami ne sai a bashi da dariya to amma ka san hasken qur'ani kuma wannan ya taimaka kuma sai da na zama sufafawa a makarantar baki da har sai da na head boy ina gani har na gama ban taba zama ba mukami ba so daga nan na je junior a nan kofar ruwa kano nan kuma na tafi senior nan sas kofar kudu so daga baya kuma allah cikin ikonsa na fara bayero university kuma daga baya admission ya samu a islam university can ta niyame na digiri na na farko na gaba na gama 1999 na sake koma na pgde kuma in education na gama 2000 na tafi lafiya al'iman na dan aiki da su sai kuma suka yi postin dina a kefi aka bani al'ima aka bani headmaster ne ko principal ne a nan kefi dab da gidan danya musa ma ana sarkin kefi sannan na zauna na shekaru daga baya kuma na watsar na tafi maiduguri maiduguri ma na tafi ba ga akwai shekarar da shek jafar zai lafa tafsirinsa to dama na yi magana cewa zan je ne aka rufe da ni ne kwana uku sai na wuce ba ga da na je ziyara wata yan uwata na je yi to kuma allah da ikonsa sai suka ce kawai in zauna in karantar da su za su dake ba ne kudin da suke ake ba na albashi na a cikin lokacin albashin dubu ashirin ne ake biya na so suka samun dubu talatin za mu karatun majalisi daga magariba za a yi sha'i zan zo in zauna a masallaci kuma za mu ta karatu tun daga safa har zuwa karfe hudu na yamma sannan in dare mu shiga ajin yaƙi da jahilci akwai wasu sojoji kuma na najeriya to muna shiga ruwa kuma da su muna wa'azi mu shiga nijar mu shiga kamar haka dai muke yawo akan ruwa haka ana ta wa'azzuka so daga bayan na watsa na zo ne mu alƙalanci a jigawa to na samu aikin alƙalancin kuma shawara ta canza na watsar sai na tafi aikin karantarwa aka tura na makarantar 'yan mata na shekara bakwai daga nan kuma na tafi wata na wata shida aka canza na tafi makarantar 'yan mata na shekara bakwai daga nan kuma na nemi aikin lecturer aka ɗauke ni na shekara uku na koma ya biyu zaria na masa tsina a ma'ana m8 to da na gama aka bari saudi a gurin aiki na na samu shekara uku na bari na tafi sudan na shekara ɗaya kuma na canza sai na tafi malaysia haka dai aka ta dai bakin da su wannan shi ne a takaicen takaicewa kuma kuma kuma iyali kake so gaji mata na hudu to ina da yaya kuma talatin da wani abu rayayu ma sun fi talatin balle kuma wanda suka mutu to wannan shi ne allah ka mana gamdakatar ubangiji muna roƙonka allah ka shige mana gaba to malam bismillah